muna darasi saba'in da bakwai ko da shida saba'in da shida ko saba'in da bakwai to satin da ya wuce saba'in da shida yau muna saba'in da bakwai za mu rinka faɗan darasi saboda mun bibici karatukan muna so mu ɗora su akan inda za a iya samun su daga baya muka yi shan wahala muka su gane darasi na nawa a cikin alkhabarul wahid ko mala yace wa yuqbalu khabarul wahid jambi karafil yadayhi wa masjid zakari wa nahwihi fi qawlihi وقال أكثر الحنفية لا يقبل لأن ما تأم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيرا وتنتقض به الطهارة فلا يحل آه للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشيع حكمه إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق وتجب الإشاعة فيه ثم توافر الدواء على نقله يشي فكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد ولنا أن الصحابة قبلوا خبر عائشة رضي الله عنها في الغسل من الجماع بدون الإنزال وخبر رافع وأن الراوية عدل جازم وصدقه ممكن فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه ولأن ما تأم به البلوى يثبت بالقياس والقياس مستنبط من الخبر وفرع له فلأن فلأن يثبت وأن يثبت بالخبر الذي هو أصل أو لا وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقه وخروج النجاسة من غير السبيل وتسمية الإقامة فإنه مما تأم به البلوى وقد أثبتوه بخبر الواحد ولم يكلف الله تعالى ورسوله إشاءة جميع الأحكام بل, تكل بل كلفه إشاءة البعض ورد الخلق في البعض الآخر إلى خبر الواحد كما ردهم إلى القياس في قاعدة الربا وكان يسهل عليه أن يقول لا تبيعوا المكيل بالمكيل والمطعوم بالمطعوم حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة فيجوز أن يكون ما تأم به البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق أن يرد فيه إلى خبر الواحد طيب ما ليش أنا إيه كربان واتو يقبل خبر الواحد فيما تأم به البلوى alkhabar wahid a cikin abin da ya zama gama gari kowa da kowa mata umu bihil balwa kowa da kowa ya san shi kuma ya yadu ana kuma bukatarsa kowa yana bukatarsa menene mata umu bihil balwa shine ma ya taju ilaihi kul mukallafin kowane bawa yana bukatar wannan abun kuma haja muta'akkida bukata mai mai karfin gaske saboda abun yana faruwa da yawa shine mata ummu bihil balwa abin da yake faruwa yau da gobe kuma ana da tsananin bukatarsa shine mata ummu bihi albalwa to labarin mutum daya ana karbansa a cikin duk abin da ya zama mata ummu bihil balwa ne kamar yaya ka raf'il yadaini fi salah yanzu daga hannaye guda biyu in an zo yin sallah wannan kullum sai ya faru fa dan haka ya zama mata ummu bil balwa li annahu yatakarrar da abin da yake faruwa kuma ana da bukatar sa mata ummu bil balwa yana maimaituwa kuma ana yi daga hannu a sallah raf'il yadaini fi salah wa masu zakari da kuma hukuncin shafan azzakari bayan an gama alwala zai iya yiwa mutum ya saka hannunsa a gabansa ya shafa ya sosa larura tana iya faruwa bukata wani abu misali wani abu da zai kama da wannan mata umu bihil balwa kamar cin abinci a watan ramadan nawa ne mutane suke mantawa an fara azumin amma wallahi ya manta an fara azumi sai je ci abinci kawai kuma fi na hari ramadan a watan ramadan kuma da rana ya ce wannan hukuncin karban khabarul wahid labarin mutum da ya fi mata umu bihil balwa fi kaulil jamhur ne mazhabar jamhurul usuliyina da kuma jamhurul fuqaha cikin malaman malikiya da shafi'iyya da hanabila ana karban alkhabarul wahid fi mata umu bihil balwa to sai magana ta biyu wa qala aksarul hanafiyyati mun ga daman ban ambaci hanafiya ba daman na ce muku malikiya shafi'iyya hanabila ne to yan hanafiya kuma suka ce la yuqbalu kamar ya la yuqbalu khabarul wahid fi ma ta'ummu bihi albalwa ba a karba malam yashtahir indai abun bai shahara ba kuma malam tatalaqahu al-ummatu bil qabuli mutane ba su karbe shi gaba daya ba me dalilin ku koyan hanafiya suka ce li anna ma ta ummu bihil balwa ka khurujin najasati min as-sabilain cikin abinda za a ce misalin yana faruwa yau da gobe kuma ana tsanin bukatar sa shine fitar najasa ta hanyoyi guda biyu da gaba da baya suka ce yujadu kasiran wa tantaqidu bihi at-tahara kuma duk wanda ya fidda wani abu daga gabansa ko baya alwala ta warware yace to dan me za a ce wannan hadisin mutum mutum ɗaya ne kawai zai ruwaito shi hadisin in kai fitsari alwalaka ta warware ko in kai bawali bayan gida alwalaka ta warware shi ma yana mata umu bil balwani dole ne a samu iza'a da isha'a liyabluga umurin mukallafin don hukuncin ya shafa kowa da kowa abinda suke nufi duk abin da ya zama mai muhimmanci irin wannan yana maimaituwa yau da gobe kullum yaya za a ce hadisinsa mutum ɗaya ne ya ruwaito shi wai kuna tare da ni kuwa muna magana akan khabar wahid hadisin mutum nawa mutum daya rikici ne yau ake buga tsakanin malikiya shafi'iya hanabila da hanafiya suka ja kifi waɗancan jimhuma sun ja kifi su 'yan malikiya da hanabila da shafi'iya suka ce ko da mata ummu bil balwa ne na gaya maka me mata ummu bil balwa abin da yake yasru wuquhu wa yahdu ilayhi mukallaf wato haja shadida haja mutaakkida abin da yana yawan maimaituwa kuma bawa mukallafi baligi yana buƙatar wannan abin sosai kun fahimci wannan kamar daga hannu a sallah ina fata ana fahimta da suka ba da labari sauransu to kawai ko mutum ɗaya ne ya ruwaito hadisinsa to za a karba in ji shafi'iyya in ji hanabila in ji malikiya abu wani bai ce duk abin da yake mata ummu bihil balwa ne abin da yake faruwa ya yadu yau da gobe ana maimaita shi a ce duk gaba daya sahabi ɗaya ne ruwaito ruwayar shi kaɗai zai ruwaito yace suka ce kamar fa fitar fitsari ne a gaba da da baya yanzu wannan hukuncin abinda ake aikata shi kullum kullum kuma ya taju ilaihi insan dan adam yana bukatar sa a ce mai riwayarsa mutum ɗaya ne suka ce a'a ai suka ce wala ma ya hindu lin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shi ya hukuma ai bai halatta ma ga annabi ma bai yada irin wannan hukuncin da kullun ana bukatar sa ba idhi ati ila ikhfa'i shari'ati saboda zai iya kaiwa zuwa ga boye a ce an boye shari'a abinda kullun kullun ana yi kawai sau ɗaya annabi ya faɗe shi sau ɗaya mutum da ya ruwaito shi in ji su faɗa suka ce wa ibdalu salatin khalqi kuma zai jawo sallolin halitta ta yi taɓaci fattajibul isha'atu fihi dole a yada wannan abu in ku an yada shi ya yadu to bai zai zama khabar wahid ba ya dai ana fahimta kun ji hujjar yan hanafiya ba ji ba eh to da aka su suka samun suka lura da shi kuma malikiya da shafi da hanabila suka ce mutum ɗin nan fada ya fada amince ne dole ne sai annabi ya yi ta mimi ta hunta ya kullum ko da abin ana to ya fada mutum ɗin ya ji ya zo ya ruwaito ba shi kenan ba ya suka ce to in aka ce ba za a karba ba shi meye laifinsa da ba za a karba ruwayarsa ba meye laifinsa su kuma hanafiya suka ce yaya za a yi irin wannan hukuncin da kullum ana yi kullum ana bukata a ce mutum ɗaya ne zai ruwaito shi kamar wahid suka ce sam ai duk abin da yau da gobe ake bukatar sa kaman fitar fitsari daga gaba ko bayan gida daga baya ai wannan dole a yada shi ai tai saboda kada sallan mutane ta taba ci mutum ɗaya ne kawai ya ji kalan bai je ga sauran mutane ba in ji hanafiya kuma shi annabi ai zai yi ta bayani daman saboda muhimmancin wannan abun ai lish li'annahu ma ta'ummu bihi albalwa ثم إنه تتوافر الدواعي على نقله dole ma ana da buƙatar naƙalto shi buƙatu dole su sa a ta naƙalto shi suka ce fa kaifa yakfa hukumuhu kai yau hanafiya suna cin kasuwa su a wurin nan suna tuba da hujja suka ce ya za a irin wannan abin hukuncin sa ya buya وتقف روايته على الواحد أشي رواية زي أكم متون ده كوي سكتي انفراد الحكم فيما كان أصله الشيوع دليل على عدم ثبوت النقل فيه duk abin da yake ɗabi'arsa ya yadu ne ana buƙatar sa yau da gobe kullum kullum kullum kullum kullum sai aka ga bai yaɗin ba hukuncin bai yaɗu ba sai mutum ɗaya kat shi ne ya ruwaito wannan hukuncin suka ce wannan dalili ne da yake nuna wannan ma bai ma tabbata ba kawai abinda kullum ana yin sa kuma kullum ana bukata suka ce fala ya kone makbulan don haka su ba za su karbi خبر الواحد فيما تأم به البلوى يا معي يا جماعة أنتم معي كنا تردني طبعا نعم ايه نية وجه نية عبادة ايه وري إنما الأعمال بالنيات ban ji ba yanzu ka ce za su baka wannan ka'idar za su haifar da abuwa da dama to ku kula dai da maganar su ku nutsu amma bari mu ji dalilin mutanen mutanen farko suwaye shafi'iyya malikiyya hanabila jumhur suka ce wala na suka ce ayin hanafiya ba ya kun ɓata lokaci mu da muke da hujjoji shine wala na ai lalle ana karban khabarul wahid fi ma ta ummu bihil balwa ga su kamar haka anna sahabata radiyallahu anhum qabilu khabara aisha fil ghusl min al jima'i bidun al inzal sahabbai Allah ya musu rahama sun koma kan khabarul wahid khabarul wahid labarin mutum daya kuma shi ma fi mata umu bihil balwa ne saboda ai yana ta faruwa ne ɗaya bayan ɗaya menene hukuncin hadisin na na aisha ita kadai na na aisha ita duniya ita kadai ta ruwaito wannan hadisin min aljima'i a fil ghusli min aljima'i bidun inzal duk wanda isa da mace in dai ya hadu da mace ko bai fitar da mani ba to wanka ya kama shi abinda aka sani da alma'u minal ma in mutum ya sadu da mace ya fidda mani yayi wanka idan bai fitar da mani ba bai zai wani sharaf sai ga aisha ta yi mana hukunci akan duk wanda isa da mace in dai kaciyarsa ta koya a jikin mace yankan kaciyarsa ta ɓuya a jikin mace wanka ya waje ba ko da bai fidda maniyi ba ita ma dole shi ma dole waye ruwaito wannan hadisin ita kadai ne ta ruwaito rikici kenan abu na biyu wa khabar rafi bin khadij fil mukhabara sun karbi hadisin rafa ibn khadij a cikin mukhabara rafa ibn khadij yana da riwaya akan halaccin mukhabara abinda ake nufin mukhabara shine yana da matsaloli da yawa amfanin gona yana jikin zangarniyarsa ka yi cinikinsa da wani amfanin da yake na ƙasa shi an gama girbe shi shine bai'ul hintati fi sumbuliha bi hintatin safiya alkama ce tana gona tana kan uwarta ba a girbe ta ba ka yi canjinta da alkamar da take a buhu a aune al-mukhabara da almuhaqala duk suna fassara shi haka ha wancan yana da gona alkamarsa amma bai yanke ta ba ya ce ka bani alkamarka kwano goma alkama ta buhu kwano nawa kwano goma ni kuma ga tawa alkamar tana kan zangarniyar ta iska tana kada ta watakila ina jiran sanyi ya kara sauka ya shafe ta kullum bacci kake anan ai ba alaik kaji ko ai ba alaik tana malayi yanzu lokacin bacci ne asali in za a yi canji a yi mai da ta'awo da ta'awo yanzu waccar da take kan zangarniyarta ta yaya za ka iya auna adadinta ya baka daidai da wacce ta buhu rafi ibn khadij ya ruwaito cewa annabi ya bada dama akan yi mukhabara ko kuma al-mukhabara ikra'ul ardi bi juz'i ma yakhruju minha in baka hayan gona ta fadinta masallacin nan ne in ce maka zaka bani ɗaya bisa ukun abin da ka noma shi ma al-mukhabara ne ina da gona fadinta masallacin nan ka je ka noma alkama je ka noma shinkafa je ka noma ibiro je ka noma masara duk abin amma za ka bani as-sulus ko sulusani ko ar-rubu' ko an-nisf alama tafaqana alaihi a bisa abin da muka yi tafaki akai yanzu a nan gurin in na zo gaba daya na noma asara fa na kashe gonan nan dubu dari biyar kuma kai ka bani ita a matsayin haya kudin hayan shine in baka rabin abin da na noma saboda a harinka zan samu alheri to na kashe dubu ɗari biyar kuma na tashi da amfanin da bai kai dubu ɗari biyu ba a hakan ma zan raba gida biyu na baka rabi akwai me akwai cutarwa kenan asali kar haka to amma rafa ibn khadij ya ruwaito hadisi shi kadai cewa an halanta yin wannan mukhabara din shine kuma ake ce da al-mukhabara ana ce da shi al-muzara'a kuma duk mun karanta wannan da ko a bulugul marami a can baya shekaru baya da yawa shikenan aka karbi labarin da Rafi ibn Khadij ya ruwaito akan mukhabara yanzu su sabon da sun san cewa kabar wahid din nan baya karbuwa fi ma ta ummu bihil balwa za su karbi riwayar wali anna rawi adlun jazimun bil riwayati wa sidqihi mai riwaya mutum ɗayan nan da ku hanafiya kuke ganin cewa ya zai zama shi shi kadai to ai adali ne mutum ɗaya a duniya tun da amintacce ne me yake sa a rushe riwaya a ƙi zancen mutum ina ce saboda tuhuma ne ko to shi wannan ba tuhumar a kansa an yadda shi shi kadai ya ruwaito magana amma adali ne sannan kuma yana da yaƙini akan riwayarsa da kuma gaskiyarsa mai riwayar hadisin mai gaskiya ne hadisin mata umu bihil balwa din ya ce mumkinun ya halatta zai iya yiwa wala ya juzu takzibuhu bai halatta a karyata shi ba ya ko hanafiya in aka ƙi a karɓi riwayarsa kamar an karyata shi ne ma imkani tasdiqihi zai yiwu a gaskata shi tunda ahlu sidq ne yaya za a ƙi a karɓi zancensa da haka a karɓi zancensa ko da ya kawo labarin mata umu bihil balwa shi shi kare ko da ma ya rawaito akan abin da lata umu bihil balwa dalilin su na uku wali anna mata umu bihil balwa ya sabutu bil qiyas a hukuncin mata umu bihil balwa din nan yana iya tabbata ko da da qiyasi karewa ma dai والقياس شي قياسي كما مستمت من الخبر شي قياسي اي اصلي قياسي با نسي بني اي استنبادي اي قياسي ciro shi ake daga hadisi a ce tunda an ce kaza to kaza ma kaza ne ai kiyasin kaza akan kaza wa far'un lahu wani far'i ne na khabar yace fali an yathbuta bil khabar alladhi huwa aslun aula yace to ai hukuncin mata ummu bihil balwa ya tabbata da riwaya ta hadisi ko da na mutum ɗaya ne shi ya fi daidai ya fi kwanciyar hankali da akan ma a ce an tabbatar da shi da kiyasi to a kiyasi ma an halatta a yi hukuncin mata umu bihil balwa da kiyasi ballantana a yi aiki da hadisi guda ɗaya na riwayar mutum ɗaya ai ana nufin mata umu bihil balwa ya sabutu bil kiyas alkiyasun far'un ne lil khabar reshe ne na hadisi saboda istinbati aka yi daga cikin hadisin sabata bil far'i wa huwa al qiyas ya tabbata da reshi shine qiyasi to ballantana ma ta ummu bihil balwa na mutum daya wanda yake sabata bin nafsi wa sabata bil khabari wa sabata bil asli qiyasi fa reshe ne hadisin al khabar wahid kuma na mutum ɗaya ne amma hadisi ne ko da shi mutum ɗaya ne min babi aula da haka daga nan suka ce kawai ya kubalu khabarul wahid fi ma ta'ummu bihi balwa wala ya juzu radduhu bai halatta a juya da shi ba to sai ake munakasha me munakasha aka koma waɗancan dalilai na hanafiya a daɗa warware su don kada a bar maka shakka wa ma zakaruhu yabtulu bil witr abinda suka ce wai saboda shi ɗaya ne mara ne ko kuma abinda aka ce alƙaƙaha dariya tana iya lalata shi da kuma abinda aka ce najasa tana fita min gairi sabilaini da kuma hukuncin tasniyatul iqama wasu hukunce hukunce ne suka kawo su daban wanda ba ta tauna kansu ba fa innahu mimma ta'ummu bihil balwa wa qad asbatuhu bi khabaril wahidi waɗannan ma yin iqama kad iqamatis sala kad iqamatis sala guda biyu yan hanafiya suna aiki da shi ikama ba kullum ana yin ta ba to ya aka yi kuka tabbatar da wannan shi ma bil khabaril wahid ya tabbata ya aka yi kuka tabbatar da wannan kuka karbi wannan da haka tun da kuka karbi waɗannan hukunce-hukuncen kecewa da dariya a sallah tana lalata sallah wannan ba hadisi ne mutawatir ba kuma ku yan hanifa hanafiya kuma kun yi aiki da shi in najasa ta fito ta hanyoyi ba guda biyun nan ba shi ma kun yi aiki da shi to ya zama ilzami gare ku ku karbi waɗannan hukunci izla farqa babu wani bambanci wancan bil khabaril wahid wannan ma bil khabaril wahid kuma kulluhu mimma ta'ummu bil balwani abu na biyu lam yukallifu Allah ta'ala rasulahu isha'ata jamila kami Allah fa bai dora wa manzon Allah sallallahu alaihi duk hukunce hukuncen shari'a gaba daya wai sai annabi ya yada shi kowa da kowa da kowa ya ji ba Allah bai daura annabi wannan ba kuna ganewa a'a bal kallafahu isha'atul ba'd Allah ya dora masa ya yada isha'a yadawa ya yada wani bangare na hukunci wa raddil khalqi ila al ba'd ila khabar al wahid sauran hukunce hukuncen shari'a kuma ya juyar da halitta zuwa ga ainihin wato zuwa ga mai zuwa ga wato wasu masu riwaya kamar mutum daya ko mutum ɗaya ne in ya faɗa hadisin umar ibn khattab inna wal amalu bin niyyat duk duniya ta dauka haka Allah bai dora annabi sai sahabbai 40 50 sun ruwaito hukunci ba kama raddam ilal qiyasi fi qa'idatir riba kamar yadda ya juyar da su akan kiyasi zuwa ka'ida ta riba wa kana yasulu alaihi Allah ya qulu la tabi'ul makila bil makil ya isa annabi zai ce karku karku cinikin abin aunawa da abin aunawa da abin da abinci da abinci hatta yastagni an al istinbat min al ashiya' sittati ba sai yayi istinbadi a cikin abubuwan nan guda shida da aka faɗa na hukunce hukuncen a su al-mukhabara da al-muhaqala al-waiwai da sauransu ba sai rafi ibn khadij sai ya ruwaito wannan fa yajuzu an yakuna ma ta'ummu bihi al-balwa min jumlati ma yaqtadi maslahatu al-khalqi naka ya halatta ma ta'ummu bihi al-balwa din nan hukuncin da yake ake bukatar sa gaba daya yana cikin abubuwan da maslaha ne wato mutane su karbi hukuncinsa koda daga wajen mutum ɗaya ne an ya rudda fihi ila khabaril wahid Allah ya juyar da halitta gaba ɗaya wato zuwa ga ɗaukan hukunci daga mutum guda ɗaya shi Allah tabaraka wa ta'ala bai ɗora manzon Allah akan hukunci na dole sai ya yada hukunce hukunce ba na kowa da kowa ko da mutum ɗaya ne in yaji kawai in dai amintacce ne shikenan ina fata ana fahimta wani zai iya amfanuwa da wani wani zai iya amfanuwa da wani yanzu kun ga illatul riba illar riba a cikin abubuwa da aka yi bayani da riba tana iya shiga maimakon annabi ya nassanta su da ƙauli guda sai ce la tabi'ul makila bil makili wal mat'um bil mat'um saboda su samu tahqiqin samun lada da bautawa Allah da amfani da ijtihadi da wata riwaya da aka yi musu ta mutum guda daya a cikin mutane amintattu wannan shine abinda jumhurin malamai suka tafi akai kenan dai yanzu zamu rufe akan cewa yajuzu قبول wato khabar alwahid fi ma ta'ummu bihi albalwa ko da ku hanafiya su ba su yadda ba wa bi hadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk gobe za mu tashi menene hukuncin karban khabarul wahid akan haddi ana iya yanke wa mutum hannu ko a yi iskaɗin haddi akan khabarul wahid ko ba za a iya yi ba insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi